لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قلت كالصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وهو كذلك قلت ما لا يتي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح ما معنى قد تبس قد تبس كده قد تأتي لكم معنى ba ibnu tabiya ce qad yusibuha Allahu ko qad yusibuha wai da kenan me yiwuwa Allah ya ba su lada to shine suka ce ai ba a ce Allah ya ba su lada aka ce me yiwuwa Allah ya ba su lada to ka nuna min makhlukin ba gashi mun yi sallah ba yanzu muna da tabbas Allah ya karba muna da tabbas Allah ya ba mu lada me yiwuwa Allah ya ba mu lada me yiwuwa Allah ya karba ba haka bane ba mutane suna damun kansu ne suna wahal da kansu yanzu ladan da Allah zai ba su kana fushi don Allah cikin cikin ladan ka za a ba a ba su ba zai shafi naka ba kuma tsakaninka da Allah ƙarfin imani yasa kake jin zafin a ce an ba su lada don son annabi ko raunin imani in ƙarfin imani ne la yuminu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu fi nafsihi ba abin da ya hada ka da wannan abubuwa da ka baki aka ce hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi yaushe ka taba tashi cikin dare kai sujada ka ce Allah ka ba su ladan san manzon Allah Allah ka shiryar da su su dawo kan sunna yaushe ka taba yin wannan sai dai a a a a yaushe aka taba yin haka mas'ala kwaya ɗaya ce babu wani makhluki a duniyar nan da ya isa ya hana mauludi babu wani makhluki a duniyar nan da ya isa ya ce kowa ya yarda da mauludi ba haka bane ba akwai makhlukin da ya sai ce kowa sai ya yarda da mauludi akwai makhlukin da ya isa dure ne ya ce kowa ya yarda da mauludi kuna bata maka ku lokaci abin da tarbiyya ce ta canza kad sahako annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kaga inda yake mu ko tarbiyya ce fa ta canza ku yi hankali kowa tsakaninka da Allah menene addini mecece ibada mecece sunna salafiyanci menene ba sani ba kenan da addini da ibada da salafiyanci da sunna ka samu kusanci da Allah ba talla ba yanzu duk abin da ake talla ake tana tallatawa ake yaya kusancin ka yake da Allah madaukin sarki yaya addinin ka yake tsakaninka da Allah to sai komai aka mai da shi talla ai kaza ai kaza ai mu ahli ai ai mu kaza tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah abinda Allah ya ambaci musulmai shine muslimuna mu'minuna ibada ibadullah akwai wani kuma babu to lokacin da mutanen makka da mutanen madina suka fitina ta shiga tsakanin shedan ya shiga tsakanin su suka ce ya lal muhajirina wannan kuma suka ce ya lal ansar kowa ya san kalmar muhajirina a cikin addinin musulunci kalma ce meme mai daraja al'ansar fa amma da aka yi amfani da shi wani wuri shi manzo Allah ce abi da'awar jahiliyyati wa ana bayna azhurikum yanzu kuma kun kuma maguzanci za kuma tun ina tsakanin ba abinda suka ce ya lal muhajirina wa ya lal ansar manzo Allah ce abi da'awar jahiliyyati wa ana bayna azhurikum abinda ake ce ma addini da ibada da sunna da salafiyanci yaya kake kusanci samu kusanci da Allah madaukin sarki ba ruwanka a sanka kukar a sanka amma har matsala ta yi mu ka za kuma addini ya koma talla ana talla ne an dora kan faifai ana talla ko me kawo talla kafin kasuwar bukata ta tashi to don Allah mutane wannan al'amari mutum ba za ka san yadda za ka yi kusanci da Allah ba sai ka tallata mu kaza mu kaza mu kaza eh yaushe aka taba yin wannan sa'an nan duk hadisin da ake ba hadisin da makaranta ba mas'alar da ba mu tattauna ba a cikin karatun nan kuma ya wuce lafiya ba fitina ba tashin hankali ba haka bane ba to amma kuma wani ya kun aka zo aka shiga cikin shi kuma ya zama rigima ya zama fitina ya zama tashin hankali wannan magana na faɗi ta yafi shekara nawa yafi shekara nawa dan me sab mana ba abin da ke tafi hankali shi bid'ar duk abin da ibnu taymiya ya fada da abin da na fada ba wanda ya fitar da maulidi a cikin bid'a fa ko an ce ba bid'a ba ce ba abin ba wanda ya fitar da shi yace ko da yake bid'a ne amma Allah qad yusiba mu suka ce da da aka fada suna ina na kan samu wannan maganar to abin da suka abin da aka tayi kenan to yanzu an gani inda yake ko an ga inda maganar take ko to shi kuma aka ce ai yace qad yusibahu me yuwa Allah to waye ya tabbas Allah ba shi banda manzo Allah wake da tabbas cewa Allah ya bashi lada abin da ya yi su masu manzan Allah kadai shi ke da wannan abin nan yasa daina wahal da mu daina wahal da kanmu mu daina tada hankali mu daina akwai matsaloli da yawa gaban mu da za mu iya mu fa'idantar da mutane kar mu tashi hankalin mu abinda ba za mu iya ba abinda ba za ka iya ba karka tashi hankali ka karka tashi hankalin mutane an fahimci matsala guda biyu ne akwai wanda isa ya hana maulidi akwai akwai? nan akwai ko? zai wahala akwai wanda isi kuma ce sai kowa ya maulidi sai kowa ya da maulidi shi kenan sai mu daina tashin hankali akan wannan matsala wallahi tallahi da wannan matsalar ta fara sauki ba ku lura ba? wallahi ta fara sauki ta da abin wannan matsala fitintuna shi kenan shi yasa sai kuma ya hadu da wata fitina daya kasashen turai suna suna suna suna me suna yi manzon Allah abinda bai dace ba to shi yasa musulman duniya kun bana ana motoci aka yi ta duniya duka Pakistan India kaza ko ina ko ina ko ina fitina ce matsala fitina ce shi sa karka damu kanka karkata da hankalinka abinda ake bukata shine ka san menene addini mecece ibada mecece sunna salafiyancin mecece ka samu kusanci da Allah a sanka ko kar a sanka in Allah ya sanka duk duniya ba su sanka ba kai hasara duk duniya su sanka Allah bai karbe ka ba ka ci riba mecece ibada me addini mecece sunna mecece salafiyanci yaya zaka samu kusanci da Allah kusancinka da Allah shine abinda ake nufi da waɗannan amma a dora kan faifai ana talla to menene za ka samu riga kasa za ka samu kudi za ka kira kan kasuwa bukatar ta kama za amma kafi kowa fasara kafi kowa fasara wannan sunna da kake rike da mai manzo Allah ce addu alaiha bin nawajiz mafi kaskanci ko karancin abin da Allah ke ba mutu shine fa kudi fa ba kudi shine babban kaskanci ba kudi shine babban baiwa ba fa ‘yan kudi shi ne babban baiwa mata abdullahi dan masu ba ta fi shi kudi ba? hatta ba shi ne mata abdullahi dan masu ta fi shi kudi hatta ba shi zakka to darajar ta kama da abdullahi dan masu masu caca ba su tara kudi masu fasikanci ba su tara kudi da sata ba tara kudi duk kazanta za a ya tara kudi da shi amma wannan abu mai tsada mai tsada da manzo Allah ya dora ka akai karka mai da shi abin talla kana tallata kanka kasara kake makanka an fahimta me yace me yayi addini me yace ibada me ake nufi da sunna da salafiyanci da wane ne da wane duk me ake nufi da shi ka samu kusanci da Allah ba ka dora kan faifai ana talla ba an fahimci wannan haka ake tarbiyyantar da mutane haka ake tarbiya sai karantarwa ya zai zama babu tarbiya a ciki sai hayaniya as-sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu qanata ba'da waqati bi'ri mauna fi jami'i salawati wai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi al-qunut bayan waqati bi'ri mauna a cikin salloli duk baki da an san kisan bi'ri mauna ruya an ikirma an ibn abbas qala yace qadata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'asri والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من سليم على رعل وذك وذكوان وأصيع ويؤمن من خلفه يتي قد صحكو إسناده حسن قلت مالا يتي الله جكنس رحمه قد اتفق أهل العلم ما لم يسن اتفاقي على ترك القنوت في غير صلاة الصبح من الفرائد sai an daina alkunutu shi dai sallan asuba sallolin farilla ba alkunutu shi dai sallan asuba ya ce ka dittafaka ahlul ilmi ko za mu ji ruya na anas ruya an anas bin sirina an anas bin malikin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qanata shahran thumma tarakahu sahihun akhrajahu abu dawud manzo Allah yayi alkunuti wata ɗaya sa'an nan kuma sai ya bari tarakahu ya bar alkunuti kenan ko wa illa ila aina tarji'ul kinaya thumma tarakahu wa ikhtalafu fi salati subhi suka kari juna ilimi dan a cikin sallar asuba fa dhahaba qaumun ila annahu la yuqdatu fiha wai suka ce ba za a yi alkunutu ba a ciki yurwa zalika an ibn mas'ud wa ibn umara wa bihi qala ibn mubarak wa ashabur ra'ayi an fahimci ra'ayin wayannan ko eh akwai mai tambaya game da wannan mas'alar a a qala akhbarana abu usman ad-dabbi qala akhbarana abu muhammad al-jarrahi qala haddathana abu al-abbas al-mahbubi qala haddathana abu isa قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي نافتا ممحيفينا يا أبتي نتي يا بابانا إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك توكيد قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن تبس كاي صلى بايم الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين سيدنا علي كيني زونا كوفة أم فهمت كانوا يقنطون سنة, سنة الكنوت قال أي بني محدث أي وانا الكنوت كيركي بدأ محدث من كيركي رو أكي أم فهمت من كرتاش ترمزي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وأبو مالك اسمه سعد ابن طارق طارق بن أشيم وذهب قوم إلى أنه يقنط فيها أكتي زاء القنوت أشكنت يروي بعضهم ذلك عن عمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وأروى وبه قال مالك والشافعي mazhabin imam malik kenan da imam shafi'i hatta qala shafi'i har sai da imam shafi'i yace idza in nazalat bil muslimina nazilatun wata masifa ta samu Allah ya kiyaye fi jami'i salawati qarata fi jami'i salawati sai ayi alkunutu a cikin salloli duka asuba ayi azhar ayi la'asar ayi magruba ayi isha ayi wata awwala haula qawluhu thumma tarakahu to wa'annan da aka ce sun matarka hudin suka ce ga yadda za a yi to dole su saman masu matarka hudin mafita ba haka ake giro mahadisan manzon Allah ba ana fada ka fada abin da ga dama ba waje ne mai tsarki mai tsafta mai daraja mai daukaka in ka shiga da ladabi da tawazu an ce Allah ya daukaka ka in ka shiga da mummunan niyya sai mutum Allah ya kaskantar da shi an fahimta to sai ce thumma tarakahu wa ta'awwala ha'ula ya qawla thumma tarakahu to cewa thumma tarakahu din أي ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة في الحديث ينا القنوت ينا لأنتس ينا لأنتس أكتي سيدين لأنتن الدعاء أما القنوت بعدين با أو تركه في الصلوات الأربعة وكو آآ يبر القنوت في سكين صلوا لي قداهكو ولم يتركه في الصبح أما ببر القنوت بأتكين صلى أصبح أنا فهمت يدل عليه ما akhbarana yace abinda ke dalili akan haka shine sai kawo sanadi ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس قال يتي daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda yake ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi hatta faraqa ad-dunya wa in kana hadha al-hadith da'if قال الحاكم وإسناد هذا الحديث حسن الحاكم يا ياتي حديث حسن to tun da shi wajen shi hasan ne to kaga zai aiki da shi kenan zai fatawa da shi kenan an fahimta warawa shu'ba an amr bin murra qala sami'tu bin abi layla yuhaddithu an al-bara'i an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqnutu fi subhi wannan riwayat muslim kenan ya rawaito manzo Allah na yin alkunutu a cikin sallar asuba وعن الأسود قال صليت خلف أمراء في السفر والحضر لا أحصي فكان يقنط في صلاة الفجر وإن كان في سند هذا الحديث ضعف وقال عرفجة صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر فلم يقنط وصليت مع علي فقنت سنده هو أيضا سنده ضعيف وقال أحمد أحمد بن حنبل الشيباني يتي وإسحاق لا يقنط أحمد بن حنبل shine imamu ahalis sunna kuma kowa ya san waƙi'ar da ta faru aka nada mishi aka nada mishi imamu ahalis sunna kun taba jin ya ce mu ahalis sunna mu ne ahalis sunna aiki ne wani ahalis sunna aiki ne ba tallaba ne ka taba jin imamu malik ya ce mu ne mu ne ahalis sunna mu ahalis sunna eh ka taba jin imamu bukhari ya fada aiki ake yi ka samu kusanci da Allah ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar fassarar salafi ma'ana magabata na kwarai shine abin da kake bukata kenan silsila ya kai kai ga wajen Allah ba tallaba an fahimta wa qala ahmadu wa ishaqu la yaqnutu fi salati al-fajr illa inda nazilatin tanzilu bil muslimina yace ba za a yi alkunutu ba sallah asuba sai dai wata masifa ta sauko Allah ya kiyaye فيدعو الإمام للجيوش المسلمين سي الإمام المسلمي يتأدعى أنا تيوى آمين الله يتمكي سوجوج مسلمي وقال سفيان الثوري إمام سفيان الثوري يتي إن قنت في الصبح فحسن يا القنوت أتكن صلى أصبع باب اللي في ينا لكيو واختار ترك القنوت فيها أما يتي يبري أبن دي في أوجه شكري أما ينا لكيو أنا عادل تقول kun ga adalci ku wa mahallar kuntu an gama da wayannan matsaloli to ina ake kunuti raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta ƙarshe wa mahallar kunuti fi subhi ba'da rukuyi inda aksari man yahtaru kunutu fiha yace mafi yawancin alkunutu inda ake cikin sallah asuba raka'a ta ƙarshe in aka dago daga ruku'i wa qala urwa yaqnutu qabla ar-ruku'i ba'da al-qira'ah urwa ya ce in ya gama karatu raka'a ta ƙarshe kafin ya ruku'i sai ya yi alkunut warwi an humaidin an na anas an su'ila an alkunut fi salatu subi qabla ruku'i an badahu an tambayi anas alkunut cikin sallah asuba kafin ruku'i ne ko bayan ruku'i fa qala bal kunna naf'aluhu qabla wa ba'd qablu wa ba'd an fahimta isnaduhu sahihun kunna naf'aluhu qablu وبعد قبل ما إعراب قبل وبعد إيه قبل وبعد hausa ta tambaye hausa nake yi ne ma'aiko ta ce ina irabin qablu wa ba'adu lillahi al'amuru min qablu wa min ba'adu قلت ويجهر بالقنوت يجي القنوت أنا بيناوا لحديث أبي هريرة ويؤمن من خلفه لحديث ابن عباس ذا بينا سبب حديث أبو هريرة المامون كما سنة آمين آمين سبب حديث ابن عباس رضي الله عنه amma alkunutu fil wutiri faqad ikhtalafu fihi yin alkunutu a cikin wutiri malamai sun ƙari juna ilimi a cikin yin wannan wa fi mawdi'ihi da kuma ina ake yi fa dhahaba qaumun ila annahu yaqnutu fiha jami'a sana wai zai yi alkunutu a cikin shekara baki da kullun za a yi ta yi kenan wa huwa qulu abdullah ibn mas'ud yace mazhabin abdullah ibn mas'ud kenan wa bihi qala ibrahim an-nakhai wa ilayhi dhahaba sufyan ath-thawri wa ibn mubarak wa ishaq وأصحاب الرأي وقالوا سكتي يقنط قبل الركوع بعد القراءة وجن سي إن يغما كراتو كافين ركوع نكرشي ركعة تكرشي سي القنوت وذهب قوم إلى أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضان wani suka ce ai ba za yi wutiri ba za yi alkunutu ba sai cikin rabin watan azumi na karshe kenan ko وكذلك فعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القاري وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد ومحله بعد الركوع أن جاء بن دسك فدا أنا أنا فهمت وأنا ما غنغنو سوسي ها وأنا فهمت أن سدبين سو أحنك لي شي زي كار تربية تدك إن كذا مالمي ذاك كرنتر شي زي كار تربية تدك إن كذا مالي إمام مسلاتي shi zai kara tarbiyyar da kai kada ka ja da mutane kada kai kawo tashin hankali kada ka kara fitina cikin fitkan fitina ruya al-ali ibn abi talib annahu kana yaqnutu ba'da ruku'i an rawaito daga ali ibn abi talib ya kasance yana alkunutu bayan an dago daga ruku'i wa ruya ibn mas'ud annahu kana yarfa'u yadayhi fil qunuti ila thadiyaihi an rawaito cewa abdullahi dan mas'ud yana alkunutu yana daga hannayensa zuwa kirjinsa kamar dai nununansa وعن عمر في قنوت الصبح سيدنا عمر كما ينا القنوت الصبح ينا دغان وعن ابي هريره انه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان haka ce abu huraira in kana sanadu da'ifan shi ma yana daga hannu a cikin alkunutu in cikin watan azumi warawa nafi'un an ibn umara annahu kana la yaqnutu fi shay'in min as-salati isnaduhu sahihu abdullahi dan umar shi baya alkunutu ma kwata kwata baki daya an fahimta an ji abinda malamai suka faɗa eh iyakacin shi kenan fa suna faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa litashin hankali da zagi da a a abinda nake gani kenan na faɗa je ka Allah baka ladan duniyar nan duk ban dawo ba saboda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kai ma je ka shi ma ya ce ka je abin da ka fahimta shi ka faɗa shi yasa ake kawo a zubo mana su duk ga abin da wannan ya faɗa ga abin da wannan ya faɗa ga abin da wannan ya faɗa an fahimta ba za su yi tashin hankali ba matsala ce ta ilimi ake ilmantarwa yaya mutu to su ma ai ba faɗa suke ba ana rawaito ga abin da suka yi saboda sun san abin da ake ce ma addini ibada kusanci da neman kusanci da Allah ba talla a tallata ma duniya ba an fahimta باب الدعاء في القنوت شو انا كانوا مالكيه انا القنوت يوش اكي اصبح صلى اصبح صلى اصبح كو اما با كو masallaci ba eh ko ko wani masallaci ana ne eh tsofaffin masallatai suna da hujja ko ba su da hujja watakila alkurutun da suke yana sa Allah yana rage mana wa'ansu masifin ba eh ba a san mai liman yake fada ba da yake ma sallah a zahar kasa abin da yake fada sallar asar kasa abin da yake fada a'a magarba da isha ne kake asuba kake sai amma a zahar da lasar baka sa abin da yake fada ba ai amma ya ce Allah kuwar shi gaba ka ce ya ce assalamu alaikum shi gaba ka ce ba haka bane ba ai ka yadda da shi ne ka zabe shi zama limamin ka ba haka bane ba eh babu du'a fi al-qunuti qala akhbarana abu usman ad-dabbi qala akhbarana abu muhammad al-jarrahi قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال الحسن ابن علي سيدنا الحسن ابن علي كرم الله وجهه يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر من زن الله يا سندني يا كرن تدني يا علما تدني وإنس كالمومي دزن تفدى أتكين القنوت معنى الدعاء دزي أتكين القنوت سنة ميني اللهم هدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز تبارك ربنا وتعاليت yace abinda manzo Allah ya sanar da shi kenan da zai tafada cikin alkunut qala abu isa hadha hadithun hasan la na'rifuhu illa min hadith abil hawra'i wasmuhu rabi'atu ibn shaybana ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا احسن من هذا cikin ba mu da wani riwaya da ahsan min haza a cikin kunut fil wutir wannan addu'an da jikan manzo Allah ya ce manzo Allah ya karantar da shi qultu malan yace wa yurwa an burayd bin abi maryama an ibn abbas wa muhammad bin ali huwa ibn al-hanafiyya kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakunutu fi salati subhi wa fi witr al-layli bi ha'ula'il kalimati manzo Allah yana karanta waɗannan kalmomi a cikin wutiri qultu yace sai malam yace haka haka manzon Allah ya koya masa in zai yi yayi amma in kana limanci kana jagoran al'umma ya zaka yi qultu wa in kana imaman fayadhkuru bi lafzi al-jam'i ko اللهم هدني في من هديت سيكتش اللهم هدنا في من هديت وعافني وقني سيكتش وعافنا وقنا saboda kai ne liman ma za ka yi makanka kadai addu'a ba kana yi ne da jama'a baki suna cewa amin amin Allahumma adina wa afina wa tawallana wa barik lana wa qina wa la yakhussu nafsahu bid du'a'i an ji abin da aka fada ko eh qala akhbarana abu usman ad-dabbi قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو الأباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منذ الله, الله يتي la ya hillu limri'in baya halatta ga kowane mutum an yanzu fi jaufi baitin ri'in hatta ya ta'azina ya kalli gidan cikin gidan wani sai ya nemi izini ba za ka ji ka saya kalle ka bakin ko taga ko kafar makulli daga nesa za ka saya ka yi sallama in an amsa ka ce in shigo amma kana sallama kana shiga shari'ar musulunci ba ta tarbiyyantar da kai akan haka ba kai ne ka daukan makanka haka ko fa in nazara faqad dakhala wa in ya kalli gidan ma to tabbas ya shiga cikin gidan kenan wala eh to me bambanci tsakanin shiga gida da ganin cikin gida me ake me ake me ake gudu aka ce karka shiga sai kai sallama to kar ya gani to in in ka shiga ka gani in baka shiga ba ma ka gani ta waje to ba duk dai bane ba eh ya leka mi cikin gida aka ce sirrin da ke cikin gida shine ba a son ka gani kallon me me ya zame ka ne so larabcin ne watakila bai gari kala la ya hillu limri'in wai mai kenan a shi zai fada an yanzu fi jaufi baitin ri'in a'a fi jaufi baitin ri'in jauf fi jauf me larabci ya ma wahala hausa kuma ta ma wahala me jauf hatta yasta'zina fa in nazara faqad dakhala wala ya ummu qauman kada kuma yayi ma mutane limanci fa yakhussu nafsahu bid-da'wati dunahum ya kebance kansa kadai da addu'a suna amin Allah ka bani Allah ka bani suna amin amin shi ne kace Allah ka bamu mu duka fa in fa'ala faqad khanahu in ya neman marukan makansa ya ci amanansu wala yaqumu ila salati wa huwa haqinun kada ya tashi zuwa sallah yana yana cike da sai ya je abin nan ko in an sallami komai ake zuwa a yi sallah hatta ya takhaffafa ويروى هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع يتي أن رويت تشوى سيدنا عمر بن الخطاب يا القنوت بان يا تقول الركوع فقال سيتي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين لنا كليتي لنا وللمؤمنين كما يقال والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم هذا حديث حسن قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش بهذا الإسناد وقال يتي ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن أبو وغداؤك بايا حلتا متنسي أيكتا فذكر مثل معناه وقال ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف إيه kada ya yi sallah yana cike da yana jin fitsari ko yana jin kaza sai ya ji ya sallami kowa sai nan ya alwala ya zo yi sallah a cikin nutsuwa wa yurwa hadal hadis an yazid ibn shuraihin an yazida ibn shuraihin an abi huraira wa abi umama an annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ruwiya anna umar ibn al-khattab qanata ba'da ar-ruku'i fa qala allahumma ighfir lana wa lil mu'minina والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم أبين دعكي نما كنن سكان مسلمي دا مسلمي أصلح ذات بينهم الله كجد سكانينسو كفتد شيطان سكانينسو wanda ke maulidi musulmi ne ko kafiri ne wanda baya maulidi musulmi ne ko kafiri ne to me kawo rigima eh to ka gani ko shedan kenan eh wai me zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim ka taimake su akan makiyinka kuma makiyinsu ba wai su su zama makiyan juna makiyan juna ba gaskiya kenan ko Allahumma al'an kafarata ahlil kitabi allazina yasudduna an sabilika Allah kala an ji kafiran ahlil kitabi waɗanda suke hana yin addininka wa yukazzibuna rusulaka waɗanda suke ƙaryata manzannanka wa yuqatiluna awliya'aka suke yakar waliyanka Allahumma khalif bayna kalim kalimihim Allah ka sabanta tsakanin kalmominsu ka sa sabani tsakaninsu wa zalzil aqdamahum ka girgiza kafafuwansu ya Allah wa anzil bihim ba'saka allazi la turaddu anil qawmil mujrimina addu'an da ake musu bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلأ ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفر نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق أم فهمت؟ دعما وانا أنصابي أيكو ويروى عنه من قولي اللهم إنا نسعدك دون ما قبله ورفعه بعضهم قوله نترك من يفجرك أي من يأسيك ويخالفك wanda ke saba maka wanda ke sai muna rabuwa da shi na turuku natruku natruku man yafjuruka zaka je kana fada da wannan dan abu karami sannan ka je kana shiryawa da masu manya-manyan barna saboda za su kawo kuɗi su baka don Allah ba shi ke faruwa ba ba shi ke ba haka ke faruwa ba wa qawluhu nahfidu ay nusari'u fi ta'atika kuna gaggawa a cikin biyayyarka wal hafadanu as-sur'a abinda ake cewa al hafadanu gaggawa وأصل الحفظ العمل والخرمة وقوله مل- ملحق بكسر الحاء أي لاحق من رزق زي رزقش يقال الحق بمعنى لحق كما يجيء أنبت بمعنى نبت على ق- قراءة من قرأ تنبت بالدهن تنبت بالدهن تنبت كو وانا القراءة كده ها وين وقيل الباء فيها زيادة قال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة الله يجكر سيتي الله يرحم شيء سيتي أدركت الناس وهم يلعنون الكفرة في النصف من رمضان نارس كمتاني سنة لأنتن كافري أجكين ربين وطن أزمي نكر شيكينا ويؤمن الناس على دعاء الذي يلعن الكفرة متاني كما سنة آمين آمين أكن الدعاء لأيكي أكن كافري ولم يكن هذا الدعاء الذي اليوم من أول الشهر إلى آخره إمام مالك يتي وانا الدعاء دا أكي تي تنفركم أزمي هر كرشي يتي يدا بحك أكي دا بحك أكي أم فهمت أما يا حقولي لسوكو بيبا ya faɗi ba haka ake yi ba in ba haka ake yi ba da ya zama mai kenan ya kuke tsoro kuma yanzu kuna tsoron ku sarrafa bida a tafi da bakin ku kenan yana da me ya ce da ba haka ake imam malik ya ce da ba haka ake yi ba yanzu ake yi wannan ya shi matsala ga kana magana sai gaji kana kwanci sai ganka an sa hoton ka kace wai kana magana yau shi ka taba zai kai wani magana wannan duk wanda ke so ya samu shuhura da kuka sai zo yana yana goyon bayan ko yana yana ma raddi don ya samu asan shi don ya samu shuhura don ya sai don Allah yana zama da wannan addini wallahi duk addinin da ba za ka nemi kusanci da Allah da shi bane wai don shuhura wallahi kai hasarar rayuwa kai hasarar rayuwa Thank you. باب الهوي إلى السجود وأن يضع ركبته قبل يديه babin da ya zo na an gama tsayuwa za a je sujjada to da me za a fara zauka kasa da hannu kafin gwiwa ko da gwiwa kafin hannu wa ayya za a rukubataihi qabla yadayhi wai mai kenan ya fara da gwiwoyinsa kafin hannayensa da wannan matsalar da ta faru da ta zo cikin sifatu salat na shekul albani shekul albani tun shekaru talatin muna kawo suna kawo littafin shekarar ta muna cikin buhari ba wanda ya taba zage shi amma daga bayan su zo sun dawo mishi a zage shi nan a fadi nan a ce nan a fadi nan a ce lokacin da za ka fada ka fada tsakaninka da allah domin neman bayyana gaskiya ba domin ka kare kanka ba fa ka sa hazzun nafs ke to shi yake rikita komai yake rikita komai mana abu an ce ka yi shi saboda Allah kai ka yi shi don kanka don ka kare kanka ko ka samu kuɗi ko ka ko ka zagi wanda baka so ko ka ƙara fitina akan fitina to yanzu yaushe zaka ci nasara sai ko kai yanzu duk abin da zaka yi ka yi kokari kaga cewa wannan ibada ne addini ne to ai ina neman kusanci ne da Allah ina ruwana da asani ko kar asani yanzu kana bin sunnan manzo Allah sai an san ka wanda kake saboda shi bai san ka ba waɗanda suka kake so su sani su za su baka lada to ba don lada kenan kake ba kana yi ne don ka samu haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane haka ne hadda wallahi qala akhbarana a lokacin da aka yi sifatu salat kenan mas'aloli suka zo waɗanda suka zo su koyi sallah a wajen a cikin sifatu salat muna da mun ana sallah da an ta za ta shi kashi kowa ya tabuga kowa al'aiji ne kenan kowa sai ya dukula hannun shi ya noshi kaza sannan ya tashi sa'an nan kuma duk kowa sai ka ce mutane yanzu suke koyon sallah an fahimta sa'an nan aka zo gwiwa za a fara kai hajjewa kasa hannu ko hannu aka ta duniya ta yi zafi sa'annan waɗanda suka san meje ne rakumi suka ce ai rakumi kazan shi waje kaza yake in zai fara da kaza yake duk aka yi aka gama ba wanda aka hana shi yin abin da ya saba yi ba wanda aka sa shi yin abin da bai saba yi an fahimta قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل البيداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال عن كربون وائل بن حجر يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai rukuyi sai ya fara gabatar da gwiwoyin shi sannan hannayensa guda biyu masu albarka in zai tashi kuma sai fara daga hannayensa guda biyu sannan gwiwoyinsa hadha hadithun hasanun haka aka ce hadisi wa'il ibn hujr hasan ne wa qala yazid ibn haruna لم يروي الشر... لم يروي شريك عن عاصم بن كليب الا هذا الحديث واختلف اهل العلم في هذا malamai suka kari juna ilimi a cikin wannan zaka ce malamai sun kari juna ilimi cikin wannan matsalar me yake nufi amma mun san sabon muka ce sun kari juna ilimi wa'annan suna ganin wannan shine daidai wa'annan suna ganin wannan shine daidai kuma ba ka da yadda za ka yi da su ba su da yadda za su yi da kai ba haka ba ne ba? eh? me yi same ka yau? sai ta yi nassi ne amma ƙabilun littawi za a iya mishi tawili za a bashi wannan mana yana ɗaukan wannan mana yana ɗaukan wannan mana amma annasul qati'u fi fi mahallin nisa'i tilka asharatun kamila tilka asharatun kamila hadha nassun qati'un fi mahallin nisa'i ghairu qabilan lit-ta'wil amma akwai nassoshin da suka zo sai ta yi abin da ake nufi kenan sai ta yi kaza ake nufi to inda suke samun su kari juna ilimi kenan shi yasa aka ce an daina cewa malamai sun yi sabani sun ƙari juna ilimi saboda wajen kalmar ma wacce kalmar tafi sassauci sun ƙari juna ilimi shi yasa ana son a kashe sun yi sabani sun yi sabani sun yi sabani din waqta lafa'alul ilmi fi hadha malamai sun ƙari juna ilimi a cikin wannan mas'alar fa zahaba aktharuhum ila annahu yad'u yada'u rukbataini qabla al-yadaini mafi yawancin malamai suka ce yada'u rukbataini qabla al-yadaini wanda zai sujjada abinda zai fara kaiwa a kasa shine guyoyinsa guda biyu sa'annan hannayensa guda biyu wa qala nafi'un nafi yace almaji ibn umar yace kana ibn umar yada'u yadayhi qabla rukbatayhi ibn umar shi yana fara aje hannunsa ne kafin guyoyinsa guda biyu wa bihi qala al-auza'i mazhabin al'auza'i ke wa malikun da imam malik imam darul hijira innahu ya za'u ya daihi kabla rukubataihi tabbas zai fara hannayensa gafin gwiwoyinsa guda biyu to yi na ma'ana an kari juna ilimi kenan hadisin ya ce mai ake fara ajewa gwiwa wannan kuma suka ce a fara aje mai hannu to ya za ka yi da su قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا سجد أحدكم إن ينكو زي سجد فلا يبرك كما يبرك البعير kada ya durkuso yadda rakumi ke durko ke kwanciya wali ya za a yadaihi kabla rukumataihi wali ya za a yadaihi kabla rukumataihi wai mai kenan ya fara aje hannayensa kafin gwiwoyinsa to wannan kalmar wata rawaya ta zo ya ce kada mutum ya yi irin na rakumi yana ajiye hannayensa kafin gwiwarsa ba za a samu sabari ba a nan ana ba da labarin yadda rakumi ke yi ne to shi ne wannan suka ce ai shekul albani yana magana ne shi ya basar rakumi ne wai su ibn qayyim manyan malamai suka ce ai rakumi gwiwansa abin nan a hannunsa a kafa gwiwansa ke ko gwiwa a hannun suke suka yi ta maganganu duk aka yi aka gama ba za ka taba ganin wani malamin cikin manyan malamai har muka bar saudiya al'ijin din ibn ijinu ma tukunna al'ijin me ya izinu ba kuna ba haka ke me ina ma nan wannan eh eh kwaban gari lokacin da ake kwaba kamu ko gari ko menene ba lalle ce gari ba abinda yake kulli ba mace tana yi ba da hannu biyu take yi ba sai tashi ya kama ta tafikan da yi ci take shi ta dafa su kasa to ya take yi ko bayan hannu ko haka ko to shi ne abinda ake bari abinda shi ne manan al'ijino ke nan ne? ne? lokaci ya kusa ko ya yi تلزام يقار السنة قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قال أبو سليمان الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا يجي حديث وائل يافي تبتا دوانا وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ وينسوك أي وانا ما منسوخين وروى فيه خبرا عن سلمة بن قهيل عن مصعب بن سعد قال يجي كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين حديث ضعيف جدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم